الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإكوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله يقول الباري مولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عباد الله تملأ نفوسنا بالعيوب المظمومة التي تؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى وإيقابه وتسيل أيضا صاحبها إلى الكبائر الذنوب والله المستعان إخواني في الله كل منا يتحقق بذلك ومن الأسف الشديد لا نبالي ولا نعالج هذه المشاكل ونبالي بعيوب الآخرين ومن العيوب ومن عيوب أنفسنا عباد الله الفتور في الطاعة وعدم الاستقامة على ما فيه خير وصلاح ومنا من يظن أنه موفر ما أنه مبتور وهذا من قية الشكر في الوقت المناسب وعدم السؤال التثبيت من الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرعه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ومن العيوب النفس ومن عيوب النفس عباد الله الغفلة والتواني الغفلة والتواني والإصرار وتقريب, وتقريب العمل وتبعيد العجل هذا مما لا شك فيها عيب سئل الجنيد بن عبد الله كيف السبيل إلى الله فقال بتوبة تهل الإصرار وبكوف يزيل التواني وذكر الله على اختلاف الأوقات وإهانة النفس بقربها من العجل وبعدها عن العمل قيل فبما يصل العبد إلى هذا فقال بكلب مفرد فيه توحيد مجرد ومن عيوب نفوسنا عباد الله الاستغلال بعيوب الناس عمن عمن من عيوبها وهذا يقطع المحبة الصالحين من آه وهذا يقطع محبة الصالحين من عباد الله والأداوة والبغضاء بمن يحبه الله ورسوله عليكم عباد الله بإصلاح أنفسكم والسكت والكف اللسان عن عيوب الناس بطريقة الإفضاح وقال لمصطفى صلى الله عليه وسلم من ستر أخيه المسلم ستر الله عورته ومن ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضيه في جوف في جوف بيته يقول محمد شاذان سمعت زاذان المداني يقول رأيت أكواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم أو وزالت عنهم تلك العيوب ورأيت أكواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت تلك العيوب لهم ومن العيوب عباد الله طلب العلم للرئاسة والتكبر والابتكار ومباهلة على, على أبناء جنسي وقال عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليسرب به وجوه الناس إليه فليتبوع مقعده في النار وقال بعض السلف من زاد علما فليزد خشية فإن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رجل لشعبه أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله ومن عيوب الناس عباد الله خسرة الكلام وإنما يولد ذلك شيئان إما كذب وإما إفراط يؤدي إلى طلب الرئاسة عباد الله كل منا يتحقق بأنه مأخوذ بما يتكلم به وإنه مكتوب ومسؤول عنه يوم القيامة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما يلفظ من قول إلا لديه ركيب أتيد وقال لمصطفى صلى الله عليه وسلم البلاء مؤكل بالنطق وهل يكب الناس على مناكرهم إلا صهيد ألسنتهم ومن عيوب النفس عباد الله الرضا عند المدح والغضب عند الزم ومن صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم يجاهدون في سبيل الله ولا يكافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم ومن عيوب النفس عباد الله الحرص والحسد واعلم آه واعلم أنه لا تستجلب بحرصك زيادة أما قدر الله لك من رزقه بعدما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أو سعيد الحاسد ليس عنده الراحة النفسية والإيمان القلبية مع أنه دائم في الغم والحزن وليس له سبيل على تغيير ما قدر الله ومع ذلك أنه يحبد أمله ويقرب إلى النار فاتقوا الله وأصله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna yabansa muna gode masa muna jinjina gare shi muna neman taimako da agaji gare shi Allah subhanahu wataala muna roƙonsa ya kiyaye mu daga sharunan kawunan mu kuma ya mana katanga karfe daga miyagun ayyuka ya bayin Allah wanda Allah ya shirya hakika shine shirye wanda ya bata ba za a same shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ke bashi da abokin tarayya muna shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawan ne kuma Allah ne turo shi da addinin musulunci bayan yayin uwa mu sani cewa babu shiriya kamar alqur'ani mai girma babu shiryarwa da zama kan daidai bisa yadda Allah yake so kamar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama babu sharri fiye da abin da aka kaga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata mako masa zuwa ga gidan wuta Allah ya tsare bayan nan yayin uwana cikin addinin Allah masu karamci masu albarka Allah mai girma da buwa yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki cewa ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim da Allah yake lissafa cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna haƙiƙa sammai da ƙasai gaba ɗaya suna ƙarƙashin kulawa da mulki na Allah maɗaukakin sarki zai sakawa masu munanan aiki game da abin da suka aikata haka nan masu kyautatawa Allah zai saka musu da kyautatawa so irin waɗannan masu kyautatawa nan ga siffarsu da Allah yake faɗa cikin alkur'ani mai girma alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi waɗannan masu kyautatawa da Allah zai musu sakamako da aljanna su ne wanda suke nisantar kaba'ir zunub manya-manyan laifuffuka wanda malamai musamman imamu zahabi sai da ya kirgo irin wannan kaba'irai sun kai saba'in da wani abu a cikin littafinsa alkaba'ir wanda suke cewa dukkan wani laifi da shari'a ta ce gayan da za a yi ga wanda ya aikata iya amsa sunan kaba'ir to dukkan wadda masu kyautatawa wanda Allah zai ba su aljanna suna gudar dukkan wani kaba'ira daga cikin aikin laifi wal fawahish da zinace zinace da abin da ya kama da wannan illal lamam face kananan as-saga'ir zunub wanda la muhal dan adam bashi da makawa wani abun dole sai ya tsinci kansa a ciki tunda hiba masu mai bane ba sa suna kaucewa manya-manyan laifuffuka yan ƙananan bayan sun yi suna neman gafaran Allah subhanahu wataala ya musu gafara sai Allah ke ta inna rabbaka wasi'ul maghfira ma'ana ƙananan da suke yi ba da sani ba Allah madaukakin sarki ya musu gafara domin gafara suna da faɗi huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani ga ku ya bayin Allah idza ansha'akum min al-ardi lokacin da Allah ya kagi halittar ku daga ƙasa بالنسبة إلى بداية الخلق هو آدم عليه السلام وجم جكوما وضوى قفركم هل تأشين نبي آدم عليه السلام وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو كسن شيء جنين أجنة جمع جنين كنا انتهي أتكون معي فنك لوك تندى با أبن ذاك إيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار wal afidata la'allakum tashkurun Allah ya sa kun yi rayuwa rayuwar janin dan tayi wanda yake ciki Allah ya ba ku kariya ta ko'ina mahaifiyarka kana ɗauke a cikinta za ta tsugunna amma ba za ta matse ka ba za ta kwanta ba za ta kwanta a kanka ba za ta sha ruwan zafi duk da raunin fatar da ke jikinka a lokacin Allah zai kange ruwan zafin ba zai same ka ba za ta ci yaji yajin nan ba zai je ma illa cikin fatar ka ba za ka kwanta ka yi bacci za ka rayu to wannan abin da malamai suke faɗa cewa kada ɗan adam ya zo duniya ya girman kai domin ka tuna da irin wannan rayuwar da kai wanda babu abin da za ka iya tsinana wa kanka a ciki duk abin da ya same ka ba kai da yadda za ka kau da shi kowa daga cikin adam ya yi irin wannan rayuwa shi yasa Allah ke cewa ku tuna kun yi irin wannan rayuwar a cikunan mahaifinku wa iza antum ajunna fi butun ummahatikum to sai Allah ke cewa fala tuzakku anfusakum kar kowa ya tsarkake kansa kar kowa ya ce mun hauti din mun tsira kada Allah ya baka ilimi ko ya baka mulki ko ya baka sarauta ko ya baka dukiya kake ganin kafi wani kafi kowa ba dagawa babu girman kai kullum mu zama cewa masu tawali'u masu kaskantar da kai masu yarda da irin abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana na alkhairi ko aka san alkhairi shine fala tuzakku anfusakum ya bayin Allah ya ahlus sunna kada ku zama kuna yaban kai yaban kai jahilci haka malam bahaushe ya ce kar ya zama kuna yaban kanku kuna zuga kanku kuna kai kanku matsayin da Allah bai kai ku ba ku bari yabo ya fito daga bakin waɗansunku ba tare da kun nema ba to irin wannan shine yabo wanda ake ta tilka la'ajila bushira lil mu'min wannan bushara ce magaggauciya ga mumini bawan Allah mutumin kirki wanda za a dinga yaban ayyukan sa iya da rai to wannan abu ne mai kyau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar amma Allah madaukakin sarki da manzon sa sun hana mu yaban kai sun hana mu zuga kai to la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah madaukakin sarki shine ya san mai bin dokokin sa sau da kafa bayan Allah masu albarka mu sani cewa zukatanmu da rayuwarmu gaba ɗaya sun cika da laifuffuka masu yawa wanda laifuffukan nan ababen zargi ne a shari'a wanda suna jawowa zuwa ga kaiwa ga fishin Allah mai girma da buwaye da iqa da ubarsa kuma wannan laifuffuka da muke aikatawa kananu daga cikin su suna iya rikidewa su koma kaba'irai la tahqiranna min az-zunub fa innal jibala min al-hasa kada kare na zunubi ko mun kankantarsa domin duk girman dutse daga tsakuwa ya fara saboda ka wannan ƙananan zunuban da muka yi linkaya a cikinsu muke yawo cikinsu to suna iya rikidewa su juye su canja kama su kuma kaba'irai wanda su ne manya-manyan laifuffukan da Allah maɗaukakin sarki ke fice da aikata su wallahu almusta'an ikwani fillah yan uwana cikin addinin Allah kowa daga cikinmu ya tabbatar da kan cewa iya aikata laifuffuka wanda suka shafi karan kansa da kansa wa min al-asafi shadid amma abin bakin ciki mafi tsanani la nubali biha ba ma damuwa da laifin da muke aikatawa wa bi ilajiha ba ma kokarin mu magance laifukan da muke aikatawa kowane dan adam mazan mu da mata manyan mu da yara akwai gunda kake sabon Allah ko a fili ko a boye ko a gida ko a waje amma mun kasa kokarin mu getta kanmu mu gyara kanmu wa nubali bi ubil akarin abin da ya dame mu leke da hange game da laifukan wa'ansu shine abin da ya dame mu mu dinga taka laifin muna hango laifukan wa'ansu wannan da yawa daga cikin bayan Allah mun tsinci kama a irin wannan yanayi wallahu almusta'an wa min al'uyub yufusina ibadallah daga cikin laifukan da muke aikatawa kanmu da kanmu akwai alfutur fi ta'a takaituwa game da yawa Allah da'a ba mu da juriya ba mu da istiqama muna fara tafiya za mu noke mu dakushe domin muna da gazawa kwarai da gaske ba mu da istiqama mu duba irin yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa kasance abin sha'awa na na Aisha take cewa Allah ƙara da ita mazan Allah sallallahu alaihi wasallam tiran da Allah ya wajabtar da azumin Ramadan bayan hijira da shekara ta biyu mazan Allah bai taɓa yankewa itikafi ba har Allah ya karɓi rayuwarsa kun ga wannan akwai istiqama yake ba mu labari cewa mala'ika Jibril alaihi salam dukkan Ramadanu zai zo su yi mudarasan alqur'ani tun daga farko har ƙarshe a shekaran da manzon Allah Allah ya karɓe shi sai da kai mudarasan Qur'ani sau biyu da mala'ika Jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga shi ma wannan akwai sabaci akwai istiqama sun dawwama kai amma abubuwan da muka rasa a yau Sa'id ibn al-Musayyib wanda tabi'i ne ba sahabi bane an rawaito daga cikin irin abubuwan da almajiran suka rawaito daga gare cewa ya shekara akalla 20 zuwa 23 ba a taɓa yin iqama ba ya cikin masallaci ba kun ga wannan ya roki Allah istiqama kuma Allah ya bashi amma da yawa daga cikinmu ba mu da istiqama muna da takaituwa muna da yankewa matukar gaske wajen yi wa Allah da'a wajen bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da dawama irin wannan aiki na alkhairi ba ma kokarin mu dawamar da kanmu mu marranar da kanmu mu tilasta mata ta saba da juriya ta jure akan abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa aiki mafi soyuwa a gun Allah shine wanda za a dawoma a kansa ko mun kankantarsa to ba mu da jimirin juriya wannan hakika laifuffuka ne wanda sun baibaye mu gaba daya daga cikin mu ya'yan uwa akwai wanda yake zahi cikakke ne ya cika ta ko ina ba shi da aibi ma annahu maftur bayan shi yankakke ne akwai gun da ya gaza da ya gaza da yawa wanda ba za su kirgu ba wa hadha min qillati shukr fi waqt al manasab wannan irin wannan rayuwa akwai karancin godiya wa Allah a lokacin da ya dace duk mutumin da yake ganin ya kai tudun mun tsira to wannan baya yi wa Allah godiya wa adamu su'alat tasbihi min Allah kuma baya roƙon Allah tabbata akan aikin kirki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare cewa iya roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarsa cikin addinin Allah ya tabbatar da dugadugarsa cikin addinin Allah madaukakin sarki wannan manzon Allah ya domin mu koya mu dinga roƙon Allah a tasbit tabbatuwa akan dukkan wata gaba ta alkhairi Allah madaukakin sarki cewa afa manzo yin lahu su'a amali shin zai daidai ga wanda shedan ya kawata masa mummunan aikinsa fara'ahu hasana wannan mummunan aikin yana ganinsa mai kyau ne a ganinsa fa inna Allah yudhillu man yasha Allah iya batar da wanda ya so cikin mashi'arsa wa yahdi man yasha haka nan Allah iya shiryar wanda ya so cikin ma'isharsa ya Allah ka shirya da mu ya Allah fala tazhab nafsuka alaihim hasarat ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kai ko mai karatu kada ranka ya ɓaci kada ka yi bakin ciki akan laifuffukan da wanda ba kuma suke aikatawa inna Allah alimun bima yasnaun hakika Allah madaukakin sarki ya san duk abin da kowa yake aikatawa kuma zai masa hisabi a gobe alkiyama daga cikin irin laifuffukan kawunan mu ya'yan uwa akwai algafla wa tawani akwai gafala za a ga musulmi kamar bai taba jin wa'azi ba za a ga musulmi kamar bai taba jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan ya kunna kai cikin wani sabon Allah idan ga ganshi yayi dumu dumu yayi kace kace a cikin gunda ake saban Allah gafalar ta kai da cewa kamar bai taba jin qala Allahu qala rasul ba daga cikin mu akwai masu irin wannan mutum yayi nutso cikin cin haram iya jin Allah ya ce iya jin ma'aikin Allah ya ce mutum yayi nutso cikin aikata haramun da gabansa mutum yayi nutso wajen furta haramun da bakinsa muna ji muna gani wani ya shafe awa daya awa biyu iya hira iya cin naman mutane iya zagin mutane iya cin mutuncin bayin Allah abin da zai ci haramun ne inda zai je haramun ne abin da zai kalla haramun ne abin da ya rataye a jikinsa haramun ne kuma iya jin Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan hakika gafala ta kai gafala duk musulmi mai irin wannan hakika gafala ta yi nisa gafala ta rabka na gare shi wattawani da kasala da ganda wajen rashin kokari da aikin alkhairi hakika gafala da nauyin jiki da israr ala zunub ci gaba da aikin laifi bayan laifi wata karibul amal da kusanto da buri kullum buri bishin kaza bishin kaza wata ba'idul ajal da nesan ta mutuwa hadha mimma la shakka fi aibun wannan babu shakka aibi ne ga kowa duk mutumin da ke da irin wannan siffofi babu shakka akwai aibi gare shi aibi mai girma Allah ya tsare an tambayi wani daga cikin magabata al-Junayd bin Abdullah almajiran suke tambaye sa kaifa tariq ila Allah aw kaifa sabilu ila Allah wace hanya za mu hawo mu dangana zuwa ga Allah wace hanya za mu bi ta sadar da mu zuwa ga Allah zuwa ga rahamarsa zuwa ga aljanna wannan babban malami suke ce bai tauba wa zamto kula tuba ko kayi laifi ko baka yi laifi ba ka tuba wa man taba fa innahu yatubu ila Allah mataba ya ayyuha allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah ya bayin Allah duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم مي kokarin mu tuba wannan bawan Allah sai ke dora almajiransa da duniya gaba ɗaya cewa mu yawaita tuba tuba zai sa mu daina ci gaba da aikin laifi wa bi kaufi nazil tawani kullum mu dinga tsoron Allah a cikin zuciya mu sani akwai jahannama akwai kwanciyar kabari akwai tambayar mala'iku akwai damka daga Allah akwai siradi akwai kaza akwai kaza kullum ka dinga hararo wannan a zuciyarka to wannan zai sa ka dage wajen kusantar Allah da ibada sai sa ka dage ka yi himma wajen ibada ta dukiya ibada ta jiki ibada ta magana wannan tsoron zai haifar ma da dagewa da juriya wa zikrullah ala attalafil awqat da yawan ambatan Allah a mabambantan lokuta wa ihanatun nafs kamar da kanka ba kowa ba duk abin da Allah ya ma na matsayi na ilimi ko na dukiya ko na mukami kamar da kanka ba kowa bane kai man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai dan Allah ya nuna shi ba kowa bane a cikin rayuwa to Allah ya dau alƙawarin zai daga darajarsa kullun ka dinga kokarin nesantar da kanka daga girma kana nesantar da kanka da daukaka wannan hakika suffa ce ta mutanen kwarai bi qurbiha min al-ajal kullun ka dinga matso da mutuwa a kusa da kai kai ta abdullahi dan umar Allah kare da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kun fi duniya ka anaka karibun aw abiris sabil abdullahi dan umar yake cewa to idan ka kai safiya tai da rayuwanka ka kai wayewar gari to kada ka yi burin rana za ta faɗi kana da rai idan rana ta faɗa ma kana da rai kada ka yi buri ka sa nacin cewa sai ka kai asuba kana da rai kullum ka dinga hararo wannan sai ya gadar ma da biyayya ga Allah ya gadar ma da tsoron Allah ya gadar ma da kwaɗayi wajen rahamar Allah subhanahu wataala wa bu'dil wa bu'di hanil amal kullum ka dinga nesantar da kanka daga buruka buri na duniya ka dinga nesantar da kanka da shi kila sai aka ce wancan malami fa bima yasilu al-abdu ila hadha to bawa ya za a yi hau wannan matsayin ta ya zai yi hau wannan matsayin fakali bi kalbin mufradin fihi tauhidun mujarrad sai ce da zuciya zuciyar da Allah ne kadai a cikinta da ita kadai zaka samu wannan matsayin shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ita wannan tsoka idan ta gyaru dukkan mutum ya gyaru haka nan idan ta ɓaci dukkan mutum ya ɓaci an tambayi imamu ahmad dan hanbal Allah masa rahama aka ce bima nalta hadal ilm ilimin da ka samu ya dan hambali ya kai ka same shi sai ke cewa bi kalbin aqul wa bi lisanin saul na samu ilimi na da zuciya mai hankali qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid duk abin da naji zan kiyaye duk dokan Allah zan yi kokarin na haukanta daga cikin irin abin da ya tabbata gare shi wancan bawan Allah wata rana suna tafiya da yan uwansa sai aka ce za a yi wanka irin kogi wanda baban daki bane sai kowa ya kwabe jikinsa sai tuna da wani hadisin manzon Allah guda ɗaya sallallahu alaihi wasallama wanda ma'aikin Allah ke cewa duk wanda ya imani ga Allah ya yi imani ga gobe alkiyama kar ya tsaraita a gaban mutane idan ba da larura ba Ahmad dan Hanbal sai ce ba zai yi wankan ba ya fasa sun tafi ya je ya kwanta cikin dare sai ya bacci sai ya mafarki ake kiransa cewa ya dan Hanbal Allah ya ma gafara kuma Allah ya mai da kai jagora a cikin mutanenka sai ya ce waye mai wannan maganar sai ce ni ne mala'ika jibril Allah madaukakin sarki ya min ilhama da sanar da kai domin ka aikata sunna guda ɗaya a rayuwanka ta ma'aikin Allah Allah ya yarda ya karba ya ga da gaske kai Allah ya ma rahama ya ma albarka wannan haka ya tabbata gare shi bi kalbin ba za mu hau wannan matakan bayan uwa wallahi sai mun tsarkake zukatanmu mun kore hasada mun kore gaba mun kore dukkan wani shahana da bagaza da amradul qulub duka sai mun kore shi mun yadda abinda Allah ya kaddara mana alkhairi yana kanmu abinda Allah ya so ya same bana alkhairi ba zai same ba yanda zamu yi ya zamto kana kwana kana tashi da zuciya kubutacciya yau malayan fa umarin wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim zuciya zuciya kubutacciya to da ita ake hawa wannan matsayin Allah kamar arziki da ita daga cikin laifukan da muke aikatawa ya bayin Allah akwai al-ishtigal bi ubin nas amman min uyubiha mutum ya dinga ambatan laifuffukan mutane amma ya makance daga laifin da yake aikata wacce kuma iya aikata laifi amma idan sai ya rufe abin da yake hangowa laifin waɗansu wa haza yaqda muhabbatu salihin min ibadillah hakika in kullun aikin ka leƙen laifin mutane wannan zai yanke ma soyayyar bayin Allah zai yanke ma kaunar bayin Allah mutanen da Allah yake son su mutanen da manzon Allah yake son su to kai zaka zamto ka yanke kauna daga su man ta'addada hisabahu faqad ahlaka haka manzon Allah ce duk wanda za a mai hisabi ɗaya bayan ɗaya duk abin da ya aikata a ware a ware yace ba wanda zai kai tudun mun tsira ba wanda zai kai tudun mun tsira haka manzon Allah yace saboda kowa iya aikata laifi yanda kaga laifin wani to kai ma kana aikata naka mu yi kokarin gyara kan mutukun kafin mu yi himma mu ce za mu je mu gyara waɗansu mu yi kokarin gyara kanmu la tanha an fi'lin wa ta'ti mislah arun alaika in fa'alta azima kada kai ka hana aiki kuma ya zama to kai ne akan aikin kana yi dumu dumu wannan abun kunya ne gare ka mai girma Allah ya tsare mu sani ya bayin Allah wal adawa wal bagdha idan kullun aikin ka neman laifin mutane zaka ke gaba zaka ke adawa biman yuhibbu Allah wa rasulu gabawan Allah da Allah yake sansa manzon Allah yake sansa alaikum ya ibadallah bi islahi anfusikum bayin Allah ku dage ku gyara kawunanku wasakatu wal karfu lisan an ubi nas kowa yayi kokarin kame bakinsa ya kame harshensa game daga ambatan laifuffukan mutane bi ɗariƙatar ifdah ta hanyar faɗa domin wulaƙantarwa domin muzantarwa ba faɗa ta wa'azi ba laifi idan malami iya wa'azi dole ya faɗa laifi kaza ba daidai bane masu hisi daina laifi kaza ba daidai bane irin waɗannan su daina malami a mimbarin juma'a wajibi ne ya faɗi gaskiya duk abin da ake a cikin al'umma na laifi ya yi ƙoƙarin alatin ɗin mutane su daina amma laifuffukan a yanzu da muke faɗa na mutane da hanyar cin mutunci ne ta hanya ce ba ta neman gyara ba ta hanyar aibatawa ne da kucewa da dole sai an disasar da darajar bawan Allah irin wannan ba daidai bane musulunci ya hana mu wannan Mustafa sallallahu alaihi wasallam manzo rahama yake cewa man satara akihil muslima duk wanda ya kokarin rufa wa dan uwansa musulmi asiri satarallahu awratahu Allah zai rufa masa asirinsa wa man tatabba awrata aki duk wanda kullun laifin dan uwansa yake nema ya hango zo ya dinga yayatawa tatabba Allahu awrata shi ma Allah zai biya tona asirinsa hatta yufdihu fi jawfi baiti manzo Allah ke har a cikin gidansa sai Allah ya fallahi ya tona mai asiri akwai wani bawan Allah daga cikin magabata Muhammad bin Shaban yake cewa ya ji daga cikin malaman sa iya cewa ra'aitu aqwaman minan nas na ga waɗansu mutane da ido na inji shi lahum uyubun suna da laifuffuka fasakatu an uyubin nas amma sun kame bakin su ba sa faɗa laifin kowa fasatara Allahu uyubahum sai Allah ya rufa musu asiri wa zalat anhum tilka uyub sai Allah ya kawar musu da wannan laifin ba sa aikatawa Allah ya taimake su domin kame bakin su laifin Allah ya rufa musu asiri ba a gane suna yi ba da ƙarshe kuma Allah ya ɗauke su daga laifin wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba yace wa ra'aytu aqwaman ido na ya nuna mun wasu mutumi lam yakul lahum uyubun ba su da laifi ba su aikatawa Allah laifin komai amma istagalu bi ubin nas sun shagaltu da laifukan mutane duk inda wani ya aikata laifi za a dinga yama didi ana yayatawa to aikin su kenan fasarat tilkal uyubi lahum waɗancan laifin shi suka zamto suna aikata su kuma sai Allah ya taimaki waɗancan suka daina abin kuma ya dawo gare su daga cikin laifin da muke aikatawa ya bayin Allah akwai dalabul ilmi li ri'asa wa takabbur wal ibtikar akwai neman ilimi ilimi ake nema amma da neman girma da neman matsayi da girman kai da takama wa'ansu da yawa irin wannan sufar ta tabbata gare su a nemi ilimi amma ana hangen wani abu na girma na samun matsayi a cikin mutane ko ka dinga girman kai ko ka dinga daga kai dan Allah ya ma ilimi wal mubahala ala abna jinsi ko kai ilimi domin ka dinga musu kana ja in ja da wanda kake aqida daya fahimta daya hanya daya ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalabal ilma duk wanda yaje nemi ilimi li yubahi bihi ulama dan yaje iya jayayya da malamai sai ya kure malam wane sai ya aika mai tambayar da ba zai iya bada amsa ba saboda ka yayi research akan wannan to duk mai irin wannan ka ji abin da manzon Allah ya faɗa aw li yumari bihi sufaha ko yayi ilimi je dinga jayayya da jahilan mutane iya jayayya da su iya koyar su daga wajen Allah aw li yasri bihi wujuhan nas ilayhi ko yayi ilimi domin ya karkato zukatan mutane su dinga kallon sa shi kadai to ma'aikin Allah ya ce fal yatabawwa maqadahu finnar mai irin wannan sufar je nemi gunsa a gidan wuta an ba shi allocation ya je karɓi takarda ya nemi gunda zai zauna a gidan wuta kamar zan Allah ce sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin salaf yake cewa man zada ilman duk wanda yake kokarin ƙara ilimi falyazid khashiya to tsoron Allah iya karuwa gare shi fa inna Allah ta'ala yaqul domin Allah ta'ala yana cewa inna ma yakasha Allah min ibadihi ulama hakika masu tsoron Allah masu taka tsantsan a rayuwa a cikin mutane sune malamai malaman addini an tambayi ash-sha'abi wani yake ce masa ayyuhal alim imamu sha'abi malamin hadisi bijimin malami wani yake ce ya malam sai ce a'a innamal alim man yakasha Allah babu malami sai mai bin dokokin Allah shine malami kawai ba tarin ilimi bane malinta mai kiyayewa da bin dokokin Allah da rike harshe wannan shine malami inji Imam Shabi daga cikin laifukan da muke aikatawa ya bayin Allah akwai kasratul kalam yawan magana yawan magana ta mana yawa magana kuma ba ta alkhairi ba wa inna ma yulidu zalika shay'ain yawan magana zai haifar da abu guda biyu immal kadibu ko ka zamto ka zama cikakken makareci wa imma ifratun yu'addi ila dalbi ri'asa ko ka zamto kana wuce gona da iri akan waɗansu domin ka nemi ɗaukaka ta dawo kanka amma dalbi ri'asa ko mu sani ya bayin Allah duk abin da muka faɗa kowa ya tabbatar da kan cewa ma'khuzun bima yatakallam bi sai Allah ya kama shi ya tambaye kan abin da yake furtawa ke faɗa wa innahu makatubun wa mas'ulun an duk abin da ka faɗa bayan balagar ka an rubuta shi kuma za a tambaye ka kansa a gobe alkiyama wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin kowa daga cikin ku inji Allah iya da hafizai masu kiyaye shi alhafaza kiraman katibina manya manyan marubuta ya alamu na matafalun sun san duk abin da kuke aikatawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da kuka faɗa na firici allafazu shine alkalima kalma daya kace na gani ban gani ba na je ban je ba misalin wannan to duk abin da kuka faɗa akwai raqib a cikin iya tsaye ga wannan kalma zai rubuta ta katta bata mu sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al bala'u mu'akkilun bin nutqi dukkan bala'i da yake samu dan adam to iyara ta da abin da harshen sa yake jawo masa wa hal yakubbu nas ala malakirihim illa hasahidi alsinatihim babu abin da yake kiba mutane cikin wuta da fusakunsu ba ce abin da harasun su suka aikata mu yi kokarin kami harshe ya bayin Allah daga cikin laifin da muke aikatawa da kanmu da kanmu akwai arida inda al-madha wal ghadab inda zam mu dinga yarda dan an yabe mu mu fasa kai mu ji mun fi kowa ko da yaban nan ya cika da ƙarya da son zuciya ko da wani abu ake bukata a gunka a yabe ka to sai ka ji kana so kana fasa kai kana takama to wannan ba daidai bane wannan aibi ne kuma ka yi fushi dan an zarge ka na aikin ba daidai ba ko da gaskiya ne zargin ka yi fushi ka ɓata rai wannan ba daidai ba ne a rida inda almadaha wal ghadab inda zam wannan ba daidai ba ne idan an yabe ka akan aikin alkhairi to in ba nema kai ba to abu ne tilkal ajila bushira lil mu'min wannan bushara ce ta kusa ga mumini a yabanka aikin alkhairi amma kada gaskiya a faɗa ma gaskiya kai ɓacin rai ko ka yi gaba da wanda yake ma faɗa ma gaskiya wannan ba daidai bane daga cikin sufar mumine masu gaskiya fi imanihim yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna law matala'im suna aiki domin addinin Allah ya daukaka ba sa tsoron zargi mai zargi Allah ya ji kan malam Abubakar Muhammad Gumi yake cewa da yabo da zagi duk dai kai zage shi ko ka yabe shi duk dai ne agunsa domin ba za su kara mai komai ba kai ma ka zama wannan musamman ɗalibin ilimi musamman ɗalibi malami mai da'awa ka zama to kada a yabe ka kafa kai kuma kada a gaya ma gaskiya ka yi gaba da wanda ya gaya ma gaskiya wannan ba daidai bane yujahiduna fi sabilillah wala yakafuna wala lawma talaim suna kokarin yin aiki domin addinin Allah ya daukaka ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullah sai Allah ya ce wannan fallan Allah ce Allah ka ba mu ita yu'tihi man yasha wanda yake biya wanda yaso daga cikin bayinsa wallahu wasi'un alim daga cikin laifukan da muke aikatawa akwai alhirs wal hasad akwai kwaɗayi da kuma hasara kwaɗai ya mana yawa da san ci ba wahala bila kaddin wala tab kowa iya so ya ci abin nan a kwance kawai ba he yayi motsi ba ga shegen kwaɗai ga hasara yayi mana yawa mu sani cewa la tastajlib bi hirsika ziyadatan amma qadara Allah lak duk kwaɗayinka wallahi baka isa ƙara abin da Allah ya kaddara ma ba Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin sa wanda Imam Nawawi ya fito da shi bayan an kammala halitta dan adam a cikin mahaifiyarsa wa yi umaru bi arba'i kalimatin za a umarce shi da abubuwa guda hudu mala'ika zai rubuta bi katibi rizqihi arzikin naka tun kana ciki dan kwana 120 an rubuta wa ajlihi da kwanan da zaka yi a duniya shekarar da zaka yi wa amalihi da aikin da zaka yi wace kina au sa'id dan wuta ne shi ko dan aljanna ne shi duka wannan an riga an gama shi neman zafin neman ka ba zai jawo masa samu ba ka haƙura ka yi riko da asbab ka nema ta hanyar da Allah ya so manzon Allah ya faɗa amma kwaɗayi da hasada babu abin da za su jawo ma mu sani ya uwa masu albarka cewa ita kuma hasada laisa indahu arraha an nafsiya mai hasada ba shi da hutun rai wal idimna lil qalbiyya ba shi da nutsuwa a zuciya ma annahu da'iman fil ghammi wal huzn kullun iya cikin bacin rai iya cikin damuwa wa laysa lahu sabilun ala taghyiri ma qadara Allah da hasadar mai hasada ba shi da iko ya canja abin da Allah ya kaddara bai isa ba wa ma'a zalika annahu ya habitu amal duk da bakin cikin da damuwar kuma iya rushe ake sa bai sani ba wa yakribu ila nar kuma duk da wannan iya matsawa zuwa ga wuta Allah ya tsare yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa la ara zalima ashbaha bil mazlumi al hasid ban taba ganin azzalimi wanda yayi kama da wanda aka zalunta ba kaman mai hasada shine azzalimin amma yayi kama da wanda aka zalunta kullun a cikin damuwa kullum a cikin ɓacin rai domin Allah yi wa wani ni'ima baya so in ka gan shi kai wallahi sai ka ce shi aka zalunta nan kuma shine azalim lam ara zaliman ashbaha bil mazlumi al hasid haka yace ban taba ganin azalimi ba wanda yayi kama da wanda aka zalunta kamar bi mai hasada wallahu al musta'an Allah ka taimake mu ya Allah fattaqullaha wa aslihu zata bainakum bayan Allah ku tsare dokokin Allah ku gyara abin da ya baci na junanku mu hada kai mu so juna mu yi kaunar juna mu yafe wa juna laifuffuka wa Allah wa rasula mu yi wa Allah da'a da manzansa in kuntum mu'minina matukar kuna da imani Allah ya mana albarka Allah ya hada mu aljanna gaba daya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan hanyar daidai mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya fara wannan aikin da kansa inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المستضعفين ال- في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم بعونك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شاءهم يا رب العالمين اللهم خذهم بقوة اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وآسل أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في مساجدنا اللهم ربنا آمنا في ديارنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في مدارسنا اللهم ربنا آمنا في مضارعنا اللهم ربنا آمنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولوالديهم ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم فانصرنا على القوم الكافرين والظالمين والمنافقين واليهود والنصارى يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله